আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ
كمان ما تجد على ما سبيل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك لمن لم يكن له روحا في المسجد الحرام الله واعلم أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله إن الحمد لله فإن خير نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atul musulmi. Yanwa gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi na wannan sati subudu. Yau muna subudu wanda ta dace da takwas ga wata na Jumadal akhirah hijira shekara 1441 wanda ya dace da biyu ga watan biyu shekara 2020 kinan dai kamar da aka saba insha Allah za iya kiranmu a wannan lambobi kamar haka amma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0162 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka wani su ne kenan lambobi da za a kira kai tsaye a kansu insha Allah illa kullum dai a kokarin kulawa da lamba ma'ana lokacin kira rediyo a yi nesa da rediyo a lokacin kira shi ne babban hankuran a kauce ma rediyo a lokacin kira Allah taimake mu assalamu alaikum ina sanin ku ne
wannan tambaya ce muke ko bismin da Allah sanin sai wai dan
to ta ce ki na ka saki eh to kinan dai irin da assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am akan ciki ta bismillah
shekarun da kun kun hada wata wata da wata ake yi bayan sallar asuba da magriba eh na da farilla ana yin su goma to shi ne kamar na mance ta sun yi kamar a ƙara a ƙara tuna mani To, naji. Bismillah. Na'am. Kiran dai assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Lafiya lau? Alhamdulillah.
Malam, ina ha
ka bari a aiki da wasu to wani da Allah musa mana bukatun mu. Allah biya bukatun mu kai da wadda assalamu alaikum
alaikum salam
na'am wala ne da mana ku la la alhamdulillah da wala tambaya ta bisa wani liman ne kamar ba kawai muke da zama eh to kamar mun kila magariba haka muna zama haka mun dan yi zikiri kayan lokacin sha yayi eh to liman ɗin wani bishi ma iya zama haka amma so ɗaya mu- in muka dan lura wani sai ai haka wani barci ya dauke shi to eh haka kiran aka sa kiran sallar isha kuma kawai ya tashi a gyara ta wa'ai sallah eh to shi ne nake ga kamar da aka hatsari abin sallah yin kisa an bayani wasa eh to na gane shi ke to assalamu alaikum to Allah ya taimake mu eh kenan dai eh at- assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi na kwanan lafiya alhamdulillah
mama muna tambaya to bismillah an sana sani
ai na ne gare ni eh
na zo mu gidan mu da ciki eh wata na tara a gida eh
aka kira aisha aka ce mu tun da na zo bai taɓa bane mana eh
ko mai tuntuɓe na bai neman ba kowa na ma eh
aka kira aisha aka ce mishi na kusa aihuwa eh Daga Ahmad na mu yake yace shi bashi da wata magana har ba mishi falis din shi kayan shi shi kawai ya bar arni da sarake shi. Ya ce in aka aiwa kuɗa shi bai yin komi ko ya ce goro ya ce ma da ɗan shi rago.
ya ce ya bar armon
A ya ce ya bar armon
in ya ce shi ko a rama mishi sarake shi da falis din shi kuma ina zaune kuma abin shi bai tuna suke kuma har yanzu wajen wata na ta na kuma shekara guda a gidan sai ta aro kiran kowa na ya ce gashi gashi kuma an kyale shi.
to na ji shi kenan, na ji na'am na'am assalamu alaikum na'am
na lamarin lafiya alhamdulillah
ya alhamdulillah to ya cire kenan eh kenan kun da a cikin lambobin dai do da ta yana iya jaraba wannan ba ta ba kenan ya kira da wannan inda an ba da airtel an ba da mu a cikin su kenan wanda ba ka samu wannan ba ya ga kokarin ka samu da wannan ke ne kan layi bangaren matsala wani layi a samu matsala amma an ka jaraba da ɗayan tunda an ba da airtel an ba da mu kenan ganin assalamu alaikum
Wa alaikum salam ina kwanan.
Ah, la, alhamdulillah.
an tashi lafiya Alhamdulillah.
mara ina kunna kullum in ji kwanan wata yau na kunna hakun haɗi da Allah kwanan
Takwas ga wata yau. Yau takwas ga wata. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
salamu alaikum Wa alaikum salam.
an ta dawo Alhamdulillah.
ya hanya Alhamdulillah.
da magana nan na wani tambaya ce Na'am.
ya kamar na misali kamar kuma shi ta wani ba ta ce shi kamar shi ta goma da rabi haka Eh, to kuma ta ba ta ba shi ya ba ta kaya yan gudu an gaya ya
to na gane. Haka nan. Alhamdulillah. To, nan watsa mu dan bada a takaice eh, magana ta tambaya ta farko game da wata addu'a da aka faɗi rajum a cikin cikin tafsirin mu ne na juma'a abin da aka yi bayani akwai wani cikin azkar wanda ake yi ya tabbata a sunna na bayan asuba da bayan magarba masala take manzana sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya karanta wannan addu'a bayan sallar asuba kahin ya canza zama kahin ya ma kowa magana kenan kahin ka sauya zama ba kawa kowa magana ba ake yinta ya ce za a ba ka ladan kowata ɗaya da kai kawa goma ce hudi don da akwai kawa ɗari ma ne kawa goma ce an bata aro muka ambata a ruwayar ce kowata ɗaya a goma za a baka hasana goma lada goma a kan kare ma zini goma a daga ma daraja goma a baka kariya daga dukkan wani abin ki kuma a baka kariya daga shedan a ran nan ba mai hinka aiki he wanda ya abin da kai ita ce addu'ar kamar haka لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قوها قوما بايا أصبع بايا مغربا زمين متى إتا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير هذا ما مداغش أبو zan kuma baya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka goma zakai manzo Allah ce ko ta daya za a baka lada goma akan kalimar zinihi goma daga ma daraja goma a baka kariya daga dukkan wani abin ki ko a baka kariya daga shedani a ran nan ba wani abin da zai iya ma'ana mai kai zai kai yawan aikinka yawan da yake yawan abin kuma ba wani zini za ka yi wanda zai ture wani abin sai dai in shirka ce abin da yake cikin ruwa yadda yana hawa ta dan waya ji da duka ma masu ji ɗaya na ta ce sai mai magana limamin su sun lura tsakanin magaraba da isha suna azkar iya barci to daga ai wani ba fata bace mata nan a ku ya kamata ku mai nasiha iya shi bai san yawa ma ku ce gata malam wa kai barci kenan kuma tambihi dole kenan ya gyara dole ji a rola tunda ku kuke gani shi ya gingidi ne ke sama sama kuma kun tabbatar da ya barci kenan ku ya kamata ku mai siya ba da zaman da ake mana barci kake ba kenan aka ga anan dole kaga ji a rola ai ba wani abin da ta kuma shi ma kun taimake shi gaskiya sai mai maganar cewa ya bar araman shi wanda ya bar ta a gida shekara guda karshe ya ce ya bar araman shi a bashi sadakin shi to wannan mas'ala ya buƙatar ‘yar uwa da waliyanki a je wajen ɗan a gida bayan biyu ba a je gaban alƙali a je gaban alƙali wanda aka san alƙali ne na wanda zai muku shari'a wanda zai muku shari'a ta gaskiya ya muku gaskiya magana da farko har zama a cikin gida domin cewa kin zo gida ba a san me kan gida ba za a zo a bincika zaman da kika a gida in ke kika ce kin ƙi miki arme iya san matar shi kika ce kin ƙiya miki arman a wannan hali ne zai iya neman sadakin shi haka ne to amma mutuƙa kin ce akwai ciki ko da kin bashi sadakin shi a kan ɓangaren shari'a ta ba dama kuma ai kuma akwai wani wuni wanda yake nashi ne kuma wanda yake akan shi yake na magana ɗaukan ɗaune wani yaron kamar ko wani yaro da maganar kuɗin nononki baki haƙƙinki na shayarwa ta dai abin da ya dace ga wannan yaron wannan kuma shi ma iyakan shayi na ga a yi zaman suru shi zai kawo haka ba suke ce sai ciko biyu gyarte ya yi zaman to da wuya zai iya tsira da abin da yake so ya amsa kinan dai kun iya bukata ilwa wani abin radio wata dole kin kira da wani yanki a je a bincike abin a yanki hukunci gaskiyar magana wallah alam assalamu alaikum Wa alaikum salam Allah shi ga wasu malam.
na'am
Alo, na ina jinka tambaya ce ke so muke a warware mana wannan matsalar.
to bismillah rasa na sai Ba ta aka jami'i da ake yi. Wai wanda- wata aya ce ko na hadisi da aka haramta ta.
to na gane sai ina ga sai mai maganar shinkawa za a baka bashi a ce sha biyu an kuɗi hannun jika goma ne. wannan bai halitta dalilin gaskiya dalilin bashi kawo mutum ƙarin kuɗi don kasan bashi da kuɗi gaskiya assalamu alaikum
Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
na'am
Wanda ce wanda ya hukuncin kuma yanzu wanda yake bugun kasa wanda da kuma kalbi Allah.
wanda yake mi
Wanda yake bugun kasa kamar wanda yake bugun kasa dan sun kuma ya zai ga jan sallah masallaci ya halitta ji sallah kuma ya ranta ba.
to na gane shikenan sai mai maganar cewa eh, wata aya ce ko hadisi ya hana ko haramta jam'in addu'a bayan sallah To wannan shi aka ce a abinda ake cewa magana bida'a aka ce bida'a wani zai ce maka a ina manzan Allah ya ce kaza ba a a ita bida'a kalma ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bida'a kenan duk abin da zaka zo manzan Allah bai yi ba shi ake kira da bida'a mutaka manzan Allah bai yi shi ba manzo Allah bai san shi ba balle ma ce kaza ne ce to annabi san amma balle ma ce ai illa an samu misali da kake magana addu'a bayan sallah cikin littahi na munanan da ake duka malamai hatta na zauren kowane malami yare da wani littahin misali a risala ta ibn abi zaid sai ta ibn abi zaid ya kawo maganar baban limanci yanda liman ke yi karshen baban ma ke magana cewa liman wadan sadif in sallama ya juya bar wurin wannan an ka diba nan cikin ta samar dani karamin sharhi ko alfakiyar dawani kaga bayanan malamai magabata mai sharhi mai samar dani ne ke kawo magana an wani littafi ne na malikiya kuma a hannun wanda suke magana malikiya ce a rubuce ki bana bane wai nesa da yawa yake cewa a nan sai ka mas'alar cewa bayan sallama liman zai bar tashi ibar inda yake sai ce ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam iya zama bayan sallama a wurin da ya salla iya zama gwalgwadon da zaka ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakata ya dal jalal wal ikram Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u lidh jadd minka al jadd wannan ruwaya ta ummu salama ya kawo shi min ya kawo ruwaya ta ummu salama ta ce ga abin da manzo ke zama bayan sallama shi kuma shine abin koyi kidan bai sauran cewa bayan sallama ba na abu da yake ce a karanta kaza kaza kaza kaza kaza kaza babu wannan kuma anan kin ya kawo maganar Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umar bin Khattab wani limami ya zo yamma Umar tambaya ina so in rika jagorantar jami'in addu'a bayan sallah Umar ya ce la ban baka uzuni ba kashe tsakanin bayi da umma halicin su Umar ya hana anan kin kuma ya kawo maganar Imam Malik ya karanta yaƙi jam'in addu'a ba sallah yan wani ba na bane ba sabo haka tambaye kaza a bane iya na a rubuce kurin a karanta ne ajje kuma wani hujja ce kaza kana abu sabo na abu sabo an kace malaka imam maliki shi hana an kace cikin wata ne umar ibn khattab ya hana ko shi manzo Allah manzo Allah bi ba to kenan manzo Allah shine abun koyon mu abinda muka ce ba a hana da ba wanda hana adda adda a yi ta a wurin da ya dace a yi ta kurin take biyan bukata ga cikin tahiya ga cikin sujada a nan manzan da Allah ya aiko a nan ya karantar da sahabbai shi a nan yake da addu'a da ake nan ne wurin addu'a mai istijaba haka nan uwa ba abin da bana a ce maka ba addu'a har ma wata kace wani aya addu'a nan kaga rashin wannan shuraren wanda suke ba sa gaya ma gaskiya ne suna wani addini bai koyuwa addini yana a rubuce kuma a wata wani abubuwan ga sanan da a rubuce hatta mai fakir da wani ke cewa kaga wannan abin duk da bid'a ce amma ya zama ta suna mun aikatawa a ƙasashen Afirka kaji abin kenan na mu anan suka larabar su ana yi ma muna annabi kenan abuwa ba ban sallama liman azkar ban sallama azkar ga sura sunna suma nasu na musamman na azkar kin addu'a tasbihi tahmidi takabiri karanta ayatul kursiyu karanta ma'ul azkar suna da yawa ban sallan zaka yi tai har ma liman ya baka ida ba akwai addu'a amma ga inda aka ce ayi ta ko in wanka yi shi a inda aka ce kai kai da kanka wannan shine uwa abin da muke hodi kuma na hodin abin da yake rubuce ne bana wasawo za a kawo wanda yake babu shi muna fata in Allah taimake mu da bin sunna Allah mana imani da kokarin kauce mu bid'a da dadin ta yadda aka saba ta wannan shine sai magana eh me yake cewa eh na ga eh to na ga dai na sai daga sun sai gani dai bai ji ba abin shi kenan sai ya iya kira daga baya ya sai ka tambaye tambaye shi na'am assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya lau alhamdulillah
Malam na tambaya.
to ina jin ki
Eh, ina hukuncin macen da ta zo gidan su hushi da alman wani a kanta kuma tana da wani son mai sa a mata alme kuma ta ke da shi suna zina.
to wani tambaye mai fa'ida mai tambaye malam zai cana mai yana wani abu sabuwa ba la kiyaye la kiyaye la shaidan la shaidan to yanzu mai tambaye zina ce ana ta komi ko ba ko ba mata ne wacce ba zina nan ba wani bukata wannan kurin la kiyaye la shaidan al'umma Allah shaidan mu gaba daya la shaidan zina komi ana gumar arami wannan kuma abin illa lalacin ya kai gaya kurin Allah shaidan mu kurin la kiyaye assalamu alaikum wacce? na gane iya maganar mai bugun ƙasa yan uwa magana ta bugun ƙasa duka da turman ta na maliki duk za ga babu rudda ana kawo kufrin musulmi ya mai rida musulmi ya kafurta bugun ƙasa bara labarin gaibu kafurci ne duka da ta ɗauka namu na na ke kama ganin babu ridan karanta za ga an ce da'a ilmin gaibu da wata tara ya kawo mai ashifa ya kawo duk da a wasannin gaibu ta kowane bangare iya cikin abin da mutum ya rida kenan akan haka wanda aka ana shaka sabani ne kan magana bin da sallah amma nan mun da yarda ba magana bin sallah bai zama limami dan ba musulmi tare shi bai zama limami wanda yake bugun kasa bai zama limami gaskiya assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum salam an tashi lafiya la la alhamdulillah
malam na ce kamar wajen wannan rana su da kuka ce yau yau kwalaji to ai kai kai yara su kun eh kai yara mana ladi ce jiya muka yi saudu haka ne yau ladi ce ladi ce haka ne eh, assalamu alaikum ladi kenan takwas kai takwas ga- ga wata na jimadar akara assalamu alaikum
wa alaikum salam ka barka da saya na'a
ce barka da saya an tashi barka lafiya alhamdulillah
ba da tambaya ne ke kamar sojan da ake yawan kashe in kamar sun tsarkake zuciyarsu ne suke yan aljanna ko kuma kawai dai kamar da ake cewa mutum in ya kare musulmi da wani waye kar a ta musu hari yana da ladan ko Allah duwan an kashe suna a yaki me hukumi me wannan
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ah la alhamdulillah na'am sallami na gane to shikenan na gane to na'am bismillah bismillah na'am wa alaikum salam lafiya alhamdulillah eh to na gane shikenan shi eh, masala ta wajen ɗan uwa maganar soja wanda aka kashe na wata Allah ya tsansa gawarta musu shi nasi ya tabbata hadisin manzon sai iya cewa man qutila duna damihi fa huwa shahid wa dun nafsi kai kuma don da ya- ya mutu wajen kare kanshi annabi ya ce ya shahada in dai wajen kare kanka ne to kuma mas'alar cewa wani dan aljanna ne wani abu ne a hannun Allah kuma kowa iya da niyyar mutum Allah ke aiki da shi saboda a cikin yaƙi jihadi ma wani da aka fi sabilillah da ake na musulunci manzo Allah da sahabbai manzo Allah ya hana ka ce wane dan aljanna ne sai dai idan manzo Allah ne ya mai shaha- ya mai shaida don wani a cikin sahabbai ana ta yi ana a cikin yaƙi da aka yi na jihadi sahabbai suna jera wani ya shahada wani ya shahada annabi ce kalla wani aka kan wani annabi ce wani ba ba- ba- bai shahada ba ba dan dan wuta ne su sani ba annabi ce ga abin da yi an samu wani abu da aka dai dauka ta kace kenan cewa wannan aljanna ne wani abu da hannun Allah amma tabbata ya tabbata cewa wanda ya mutu wajen kare kanshi ya shahada wannan haka nasi yana hadisi buhari muslim ya- ya- ya tabbata kanshi sai magana ta na'am assalamu alaikum na'am assalamu alaikum fa jin garje ba la la ha a tsakanin jama'a kuma dama ya hakuri ya yi Mm. assalamu alaikum assalamu wa alaikum salam sai bismillah
dangane da wannan nafila da muka bada da ake rasa su da an mutu daga sallar islamiyya eh
bayan na zama hudu ina ya tashi kuma da sama in yi wutri na kuma eh to naji insha Allah ah assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam iliya to bismillah Allah sa na sani yanzu yanzu na ana karatu wani misali kamar mutum ne a samake shi ciki aka yi mi?
wani wani wani misali ne aka ba wa ɗiyar wani mutum ciki aka mata ciki eh sai ya tsora tara sai aka je wurin hukuma sai ta tsora tara to da aka ba shi tara to a a wannan taron to kuma mutanen da suka mata cikin sun kai kamar mutum hudu eh sai ya tsora tara aka tsora tara na aka kai tara a taron nan kuma sai ya zo ke kasuwa ne ta haram ne ko ba haram ba ne ya zo ke mi
eh ya zo ke mi
yake kasuwa aka ba shi taron da taron ta sai ya gaji da taron kuma yake kasuwa na gane shi kenan eh a ba mu
to ɗan uwa a, da farko game da wannan ɗan uwa da yake magana masu tambaya su yi tambaya abin da yake mai ma'ana ko mai amfani haka ne ya dace ɗan uwa wannan kowa mun buɗe wannan kowa ta kira kai tsaye ba don komi ba sai dan a ba mutane damar fahimtar addinin su mutum ya tambaya kai tsaye a ba shi amsa kan wani abu zai ƙara addinin shi da shi da wani mai ji ya ƙaru to in waka lamarin jama'a abu ne aka ce an buɗe kowa kowa da irin hankalin shi wani da irin tunanin shi wani da irin manufar shi kowa daban-daban ne dole muke jimrewa muna iya rihewa waya gaba daya murga tambaya ta takarda ko abin da muka dama mu karanta ta mu taimu amma nan kowa ce muka buɗe ba wani abun da muke tsoro ko hanfin hudi to amma mutum ta kamata su ɗauki abin kakka bata ma mutane lokaci kai abin da zai amfane ka amfani mutane lau awa guda ne kenan ana bada dama ga mutum sanin addinin mutane ba bane ba na mutum ya shigo da wani abu daban to duk da haka shi muna ɗaukar mutane ka kai mamaki muna haƙuri ne muna ɗaukar mutane kowa mai ake da hankalin shi tunda dai amma mai kuɗi ni zan baka amsa abin da na sani mun sani ba shi ma ba sani ba shi ma ba ba matsala bace ba kan mutane su damu dai muna fatar Allah ya- ya sa abin ya zama mai amfani ne Allah ya tabbatar da amfanin abin kuran kuma kurakurai Allah gafarta mana amma haka mutane suke ya zama wannan nasiha ce daga mutane su san abin da suke dan za a tambaya a tambaya ma yan wani Eh, wannan iya magana wani iya tambaya kan fadala ta wallaha an wallaha eh, daga cikin fadalata misali a nan sallallahu iya bayani akwai gaɓaɓuwa 360 a cikin ɗan adam wanda wannan gaɓaɓuwa ana nema kowata wayewar gari kama kowata gaɓa sadaka to sai manzan da ya jero abin da ake sadaka tasbihi sadaka ne takabiri sadaka ne tahmidi don abubuwan umarni da kyakkyawa sadaka ne hannun ga mummunan sadaka ne da ya kare kafica to duka wannan idan kai raka'a biyu rakata wallaha ta wadatar da kai kamar kayi sadaka ga gaba uwan ka 360 kayi fadalata kenan raka'a biyu ta wallaha kuma ko kara kai da karin alheri ne har zuwa 4 zuwa 8 to kaga wannan shine fadar wallaha illa ana hadu su magalmu rasa asali kan wallaha cewa ayan ka fara an ka bari ka za same ka ba fara a bari ba gaskiya bane ba wallahi nafila ce daga cikin nafiloli kurin in kayi a baka lada idan baka yi baka lada kuma ba mai zargin ka da mun aka ce manzon sallallahu ba kullum ma ke yin ta ba kin da haka a takaice dai duk da ya umarni ba Abu Hurairah nasiha da yake yin da kai barta amma dai kenan babu wani matsala dan ka barta asara lada ba a kama kan lahi kaza ko kaza same ka in kayi a baka lada in kai baka lada kurin shine nafila ce daga cikin nafiloli sai mai magana ya yi mahulki ya yi abu sani ba ya arwala je masallaci ya je sallah ya dawo tana ya mahulki to dan wa da harko mahulki da kai in mahul- dan mutum ya yi mahulkin saduwa da mace a cikin barci namiji ko mace an yi wannan barki idan da aka halka daga barci ba abin da ya zubo a jikin mutum mace ko namiji kowa ya mulki a cikin su mace ko namiji da aka tashi sahi babu wani abu da ya zubo a jikin mutum bai wanka bai kan ganyana ba amma idan wani abu ya hutu kuma ko da baka ga komin ba a mulkin kaga wani abu ya hutu na sha'awa a cikinka ka tashi daga barci dole kai wanka to idan kuwa janaba ta samu da wani abin ya hutu sai kai arwala kai sallah daga baya ka gano da janaba to sallah babu ta ya zo ayi wanka a je a sake wannan sallah ina fata dan uwa zai gane abin da na hudu assalamu alaikum eh ina zuwa zan hudu da ina zuwa ban kai kanta ba ina zuwa kanta assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam
Allah shiga mu da malam.
sanun ku alhamdulillah An tashi lafiya.
lafiya alhamdulillah Malam tambaya muke da Allah wai hukuncin mutum da ba ta sana mata kishiya.
to ba ta san kishiya to shi ke na gane assalamu alaikum wasu na shi ba na'am
malamunan tabbaya da Allah na'am kamar ina ga kamar abubuwa da suke sallar da asar a kyau zarta no ya kamata a yi da kuka kuka no
yanzu kyau zarta ga kyau zarta suke uku da da wuce talatin to na gane assalamu alaikum na'am ha shine idan baka ga komi ba sallaka ta yake nan ba komi nan baka amsa yi eh kana ji ko shikenan sallaka ta yi tunda baka komi ba to eh muna magana an uwa mai magana ta addu'a eh, sallah da aka wadda raka hudu bayan sallar isha da muka karanta cewa manzana sallar salam ya ce wanda ah, ne- ya tabbata daga gare shi raka hudu bayan sallar isha ruwa ta abdullahi bin mas'ud ta aisha da abdullahi bin amr bin as da suke ba da labarin ruwan da muka karanta wanda ya sallar raka hudu bayan sallar isha za a ba shi lada kamar ya yi su a dan litul qadar to nan eh, kurin nafila ce fatiha da surar da ka iya za a yi fatiha da surar da ka iya ka zamna ka yi tayya ba sai ka sallama ba kuma ka tashi ka kawo raka'a biyu su ma fatiha da sura kuma tukwan a yi tayya a wa'adun salata a sallama wannan shine kuma ko bai na kwasu ta daɗe ne kuma ba surar da aka yi ne raka'a hudu ce kurin kowace fatiha da sura wannan shine an ga bayanin da aka yi kuma bayan isha amma kullum sallah na wani fila in kai tayya a masallaci amma annabi yana sallah a gida a gida ke yanta idan ka yi ta a gida shine tabbasin abin gaskiya sai magana wanda ya yi maganar cewa eh, ɗiyar shi ta yi- ta yi aka yi kwartanci ko da ɗiyar shi ko matar shi dai a takaice dai aka je wajen shara irin da ake da mahiya a wasu a wasu wurare a yi tara ga wanda ya zina ya bada kuɗi dan uwa annabi ya kira maru baghi cikin abin da yake haramu kudin kudin zina karon haramu ne wannan gaskiya wannan muguwar al'ada ce muguwar shari'a ce ma a ce a yi tara ga musulmi a ba da ya kuma ta ta zan wa a ba wani tara a ba kudin wannan dole ya shi haram haram ce duk wanda ya ce ce ko ita ma ta ce ba kai ba kai kai mai shari'a ko kai kai kai shari'a ko kai matacce ko yaka ce ai a ba kudi haramu ne kudi ne na haramu bai wa bai halitta kai ka ci su bala kai kasuwa ka bata abincinka da da zina Allah kiyaye haramun ne bai halitta gaskiyar magana bai halitta assalamu alaikum wani kuma
na'am wannan ha
sun zai da wani ha tambayar da wata mai bayan na yi ranka abu
eh da sun guda na yi eh rasarar na yin wasu kana iya raka'a ka ta wu- shafa ido kana iya wutar amma da kasu su shaɗa kana iya ƙara ai su wannan ba wutar ba kai wutar ake yin su kana iya nafila ka wacan amma kaka yi za ta kai sha- ta wuce shaɗa na'am na'am
malam tazu kun ba da fatawa ta santa da falala a cikin wani adana na da
wacce
sallar da abu da ake abu da ba wanda ba wanda da kayan nan da da kayan wallaha
wannan hannu ko kuna kama samun bambanci ta wata a ban da ba su da daɗi a zai da gogo da ban take mi ba a zai a sami ko a a karatun ta din nafila kaji aisha ta ce ko ka bayyana ko ka zai ɗaya ne ba wani matsala ko ka bayyana ko ka asace duk ɗaya ne duk wanda ka yi ba wani matsala komai don a yi hankuli da akwai mai maganar cewa hukuncin matar da ba ta son kishiya to wacce ce ke son kishiya aisha tana son kishiya kuma sun mata da san kishiya ai ba mu san kishiya ba ne san kishiya haka ne illa abin da ake magana wanda za ta tada hankali ko ta ɗugi yin kishiya wani laihi ne ko a tada bala'i ko ta yi wani makirci shi ne laihi amma ai kishiya ba a san ta mace ba ta san kishiya da kai ba ta san kishiya ko ai ba san kishiya ko dan kasuwa ba san kishiya wani ɗabi'a mutunci ko ɗabi'a ta illa abin da ake hanawa mugun kishi shi ne haramu mugun kishi yanzu za ta yi wani makirci ko ta cutar da ita ko ga ta cutar da akai ko ta hana ka zama lahiya ta dama hankali shine ake cewa laihin eh kaga dinda suke da gini mata dan zalama yanzu ke da basu mata magirci suna san juna suna ba da kwasan dai abin da ke musulunci a da mun kishiya ba da ginin dan ta wata kishiya to amma dai abin da aka hana ta kurin mugun kishi da yin makirci ga mijin ko ga kishiyar shine kurin aka hana ta amma dabi'a ce ta mutum mace ko namiji rashin son kishiya kuma ta annabi suka kuna mata za mu ce amma ga su busan ba san kishiya busan ki dabi'a ce da kai ma ka santa a takaice kuma abin da aka hana ta ce fa ba an yi ba tare bala'i bayan Allah halitta ma namiji yayi ta ce bai ba tare ta mishi shine wata ran tana da iko kan shi wani wata za ta wata za ta goma ce ma gwanda ya je zina a titi da ya kama ta kishiya wata akan wannan irin wannan halin shine ba shi da kyau kwarin ta ga Allah halitta abu bai kamata ba kenan ne kokarin haramta shi ba a san ake haƙuri ake ba a san ake haƙuri assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ba shi da kyau ne bane jin ka da kyau kenan muna hatar da ke wa gane ba mutum da layin da bai san ba a ji ke ne kokarin sa wani layin daban wanda assalamu alaikum السلام عليكم نعم وعليكم السلام لا لا ها ايه ايه لا بنا جنكوا ايه eh
kamar yana kunta ne wanda kaji wani yana ɗan tagowa har ya kare sura ma kamar fatiha ya kama wani sura da mafi
eh in kana kusan shi kamar ko kana kuɗi ko kana da kuɗin shi ya ke wani inda ya kai sahu na uku na hudu wannan ya daga da kai mai kamata ba inda ya kai inda kusan shi kake wani ana jin hana sahabai ana ji in kusa ne ina tsaron Allah ya sa ta wani.
assalamu alaikum Amma alaikum salam ala an tashi lafiya.
la ya la alhamdulillah Allah ce gare ni mana.
to bismillah Kamar ya ce kace akwai kuma aka mata ciki na banza.
eh To kuma sai aka tsore kuɗi da aka tsore kuɗin wannan.
na ba da Sai aka amsa rage kuɗin na da matar ta aihu. Sai kuma ake ci da iyaye da matar da wannan kuɗin da aka bada wannan jama'a.
na ba Sai ba mutum biyu na kai shi kafin shekaru.
na ba da Kamar kita ba.
na ba da amsa kudin zina haramun ne kudin haramun ne na ba da amsa ta ne da abin da shi aka ba da dan zina haramun ne cin shi cin shi haramun ne ba wani abu daban da za a yi da shi komai na hidimar matar ko na uwayen don da ya ci ya ci haramun kuran haramun ta aka ci kuran babu wani abu akan shi assalamu alaikum wa alaikum salam la ya la alhamdulillah alhamdulillah bem
hukunci wanda zai zuwa ya zama u yana yi ana yin sallah kawai zai nemi gurbi ya zama su zuwa zuwa zai yi zama u sallah namiji ko zai namiji to naji
wannan kawai yana zaune kawai yana yi haka sallah a gida ya rana ta wuce ya tashi ya sallah a gida.
to shi kenan aiki to yawar dangane da maganar sallar jam'u'an wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami'a an-nida falamiju la salata lahu ruwa guda duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa bai da sallah wata ruwa an ka illa min udhun hidan akwai wani uzuri a takaice kenan dole a mai nasiha da gangam kana jin kiran sallah kai sallah a gida da baka sallah to dan baka sallah wasu ce a baka lada ne baka me in ma me zai a tara ci kai bai kamata musulmi sakan shi irin hadarin kurin kai sallah a gida bayan ga ana kiran sallah kuma ko asaba da gangan mutum ya zama to al'ada ce bayan zai bayan ta hudu to ba ta- ba ta Allah bace ba ta Allah ta wuce Allah ya ma tashi lokaci kayan kita wa rana wani taka ce kake mutum ya sa abin da yake ba a- ba wani ba musulunci bane ba sai ga dan kullun sallah kai bayan sallah sai rana hudu to ta Allah ya ma tashi lokaci ka rana ta hudu ai hankali mu kuma mai nasiha a banza kai halakar da kanshi kullum mai magana akwai mai wanda ya tambaya kan la'asar da ake yi a ƙarhe mai aka ce la'asar da ake a wasu a wasu wurare wasu mutane suna la'asar a ƙarhe mai aka ce ƙarhe uku da rabi yan uwa gaskiyar magana iya buƙatar gyara a yanzu yan uwa la'asar a takaice a ce an yi ta ma da wuri kai gaskiya yanzu dole ta ka- ta kai gaskiya wannan hudun kusan akwai lokacin take kaiwa kare uku da rabin da ishirin da amma a yanzu dole sai ta kai wajen hudu wannan uku da rabi la'asar ba ta shiga ba uku da rabi la'asar ba ta yi ba abinda mutane suke ruduwa kuma su gane ba sai a ce zil- idan komai ino sai tsawon shi to wannan rashin sanin me ma'ana wannan hadisi yan wannan magana ta cewa komai tsawon shi ya kamata a fahimce ta da kyau akwai kuskure wajen fahimtar ta zai ce maka ai hadisi an ce ko latin fiqi idan komai ino shi alata ta yi yanda maganar take rana kan canza wuri zuwa lokaci zuwa lokaci wani lokaci tana tsakiya wani lokaci ta koma kudu wani lokaci ta koma arewa misali abinda yake nasin hadisin za ta kullu shi misalahu to me duka da tawayin magabata na fiqihun ta malike ko ta fiqihun da malaman hadisi abinda suke magana idan komi yayi tsawon shi an ce ba'ad zillu zawal bayan inuwa ta tsakiyar rana ta zawal kenan in kana so ka san lokacin la'asar ka san tsawon da ake cewa a auna in komi ya tsawon shi yanzu misali a yau ana samun tsakiyar rana misali sha biyu da ƙarya misali ɗaya ba minti ishirin da biyu take zawa tsakiyar rana yau idan ka zo misali yau ƙarya sha biyu da talatin takwas ka tsaya ka aji in mai ko ka aje sanda ko tsawonka sai ka yi kurtu wannan za ka ga a yanzu misali a ƙarya ɗayan ba ishirin tuni inuwa ka ta wuce ta kusa rabinka ta wuce rabinka kenan ta wannan inuwa da ka auna a yanzu daidai sha biyu ɗaya ba ashirin a samanta ne in inuwa da ta karu ta kai tsawon ka ko tsawon wani abu shi sa an kace ka ake tsawon a yanzu misali kake da asar ma a ƙarfi da rabi in inuwa domin a zan ka auna ƙarfi da rabi inuwa ta tsawon ka an wannan ne ƙarfi da rabi ma ka yanta ma da shi inuwa ta tsawon ka ta yake sallar asar ƙarfi da rabi kenan kuskure ne mai ce ma zai aiki da idan komai ya tsawon shi ya yi la'asar karya uku da rabi to zai sallah biyu da rabi ma ba haka bane kuskure ne ko ba wata a fiqhin ma haka ne haka da dukkan malamai ba sa kanin malamai da ake masa zulul zawan sai in ka zo na na ka misali a yau ko ruwan kullun ne ma dan wanzu akwai lokacin da misali daidai zawan ino ka bata kai ba bata kai ba take dai ma wani lokacin ma ino ga babu ino ko ina ya je kanka to a wannan ne kenan inda inda babu ino ko ina ya saman ka shine idan ino ga ta tsawonka amma lokacin da inuwa ran ta karkata kusan ko arewa misali irin na yanzu na zama yan a yanzu daidai zawal inuwa ka ta kai bi cikin uku na tsawonka kenan bayan wannan inuwa ta zawal ce za ka auna abin da ya karu in ya kai tsawonka shi ne asa shigo a gaske a yanzu gari ba bai shiga ya wajen hudu ba minti ba minti biyu ko ba minti uku kenan gaskiyar magana a yanzu bai dacewa a yi la'asar a ƙarhe uku da rabi kuma gaskiya lokaci bai shiga ba kuma a gyara gaskiya a gyara kai kuskure dan gaggawar sallah dan mai da wuri kuma sallah ba lokaci ba gaskiya ya bukatar gyara ina fata yan a gyara kuma tsaya bincike abin da kyau kakka rudu cewa an ce idan wata tsawon ka a ino ka a yanzu bi da riban da tsawon ka waccan bayan ino zawal ne ake dora inuwa in ta da tsawon ka wannan abu ne mun ta a bincike misalolin cikin da tawai na magabata kada kurin da ka mutum kuskure ga al'asar da wuri dan dai mu da mun da mun kare wannan wallahi a gyara duk wanda ya al'asar da rabi lokaci ba ba wannan gyarawa abu ne na kaida kanka sai ga al'asar uku da rabi kanka yi ta uku da rabi akalla ka kada ka kai da kare hudu da a yanzu zai mun ga maka tana shiga kare ya mu ce hudu ba mutum kuma lokacin shiga yanzu na na na al'asar ta ka hudu ba mutum Allah taimake mu in wani ga lokaci ya ta yi Allah sa a gyara dai a yi ƙoƙarin gyara kullum ka ce a ku je ku bincika kayan ku yi magana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh